إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markazu ahadu sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata uku ga wata na sha'aban hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da goma ga tara wanda ya dace da tara ga watan hudu shekara 2019 insha Allah muna dai cikin ko ƙarshen littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز زامي درسنا قري دا سبعين دا أكو sati da ya gabata hakan ka tama kuskure ne sati da ya gabata 172 ne muka yi yau za mu yi na 173 kuma na ƙarshe insha Allah muna maganar maganar ita ƙantar da bawa kitabu da ita za mu tashi ai riqab afdal ma mun magana fadala ko roman yan taddabawa yanzu na magana da yake ayu riqab afdal a bayi da ake yantarwa wata yantarwa ce ta yi wanda kullum kamar da yake halin sahabbai su in me aka ce na ibada bangaren azumi ne bangaren sadaka ne bangaren sallah bangaren dukkan neman lada suka nemi kullum wanne ne afdal a kaza menene su kusa neman abin da yi wannan abin su kenan nan kenan wannan yantarwa da aka yi magana wata yantar da bawa ce ta kowace lada sai kawo ruwaya wata imam al-bukhari ya roto haka imam muslim an abi dhar رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل الأف... أي العمل أفضل أبو ذر كيتشوا ناتم بين النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أي العمل أفضل أتكين أيوكا وأنا أيكي نيهي ما نالادا يتي قال إيمان بالله وجهاد في سبيلي قلت فأي رقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها da ya tambayar aikin da ya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa cewa imanin billah imani da Allah shine mahicin aiki dan da aiki bai biyo bai zama aiki karbabbe eh da imani shine jigo duk da wasu zaga wani lokaci an kawo magana wani aiki ko sallah ko sadar da zumunta an ce wani ya dace da masu tambayar da irin amsar ake ba su za ga abin yakan bambanta wuri zuwa wuri aikin da ya yi a kawo abu daban wanda ba wannan ba nan ce imani da allah da jihadi fi sabili ce ɗaukaka hanyar addinin allah sai kuma ya ce sai na ce fa'ayyu riƙa ba afadal a cikin 'yantar da bayi wata 'yantarwa ce ta yi na yantar da bawa ka yantar da bawa duk bai muka yantar amma ko ta yi wata ya ce a alaha samanan bawan da ya yi tsada kayan da bawa wanda biyu ce ba misali jika ɗari wannan ya an tadda mai jika na jika ɗari biyu ko ɗari da hamsin magana kenan wanda ya hice wanda ya tsada shi ya hilada wanda ya tsada wa an fasuwa amin da ahaliya kuma ya yi daraja a wajen mai su a wajen mai shi wanda ya kima a guda mashin zai tsada ko yan uwa matsalar matsalar magana bauta mu a musulunci kamar da aka sani akan samu a zamani yanzu matsaloli na turawa yadda sukan zargi bauta a wani lokaci kun bayan su sun bautar da mutane sai su ɗauko irin kalar bautar da suka ma mutane ya su rika ɗora ta a irin bauta ta musulunci kullum ko da magana ta zo ya kasan yadda za ka kare abin wannan bauta a musulunci daban ce da bauta ta kahurai ko ta turawa da suka wa mutane bautar da za a asabtar da kai a sa kai a sa ka bautar doji aikin badala a sa masarta a wuya ana baka kashi ba haka ba musulunci ya zo da wannan bauta mun karanta a baya a musulunci maganar bauta annabi sallallahu ya ce wannan ɗan uwanku ne bawa da ka gani a hannunka ɗan uwanka ne Allah ya sashi a ƙarƙashin hannunka Allah ne kaddara zo ƙarƙashin ka da haka wannan ce kadda ya ce ku ciyar da su da abin da kuke ci ku tuwatar da su da abin da kuka sa a jikinku kan ku ɗora musu aiki mai wahala dudona ma a ta'imun mimma tuti'imun وشربوا مما تشربون وقسون مما تقسون لا تكلفوا من اعمال ما لا تكون فان كلفتموهم فاعينوهم ككو abinda kuka ci su ci abinda suka kuka sha su sha abinda kuka sa a cikin su ma su sa irin shi kuma kakku dora musu aiki mai wahala yace kuma in fa in kallaftumuhum in har ta kama kun dora musu aiki mai wahala yace fa a'inuhum ku taimaka ayi da ku kaga ɗan kadiba wannan ya gama me ma bautar ɗan kama yanzu wani ɗan shi ma baiwa kayan da zai abin zai ce ba ɗan shi wani zai shi ya ci abinci ya cika cikin shi a runwa a wani wuri daban ya kama iyalan da iyan da mata abin da ba haka ba ko ya ce more mata cikin matsala to shi kuma magana ba ɗa ba bawan kama an hana ka ci abin ka keɓance kan garjin daɗi yadda ka ji daɗi ya ji daɗi abin da ka ci ya ci ka sa shadda mai tsada gizina sa gizina kaga yanzu talaka haba bai dan kama bai sabon da kai to kaga akan wannan wannan shi da tsari sabai haka suke kaga sahabi ya ci kwalliya tsaf bawon shi haka shi haka abin da ya hawa haka suke so aikata suke kenan tsarin bauta a musulunci ya kaga to me ma fa'ida bautar abin da na sa ya sa abin da na ci ya ci kuma ce kan ba shi aiki mai wahala in na ba shi ya mai yawa makama mai tare zai kama ga abu ko shi tsarin musulunci kuma ya hana a gallaza musu ya hana gallaza mu bayi a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi bin ya ga musul asari abu musul asari iya da bawa sai rika wani bulala shi iya mai azaba can manzo Allah ya tsinkaya daga nesa abu annabi tara hankali iya daga tun kan zo ila ma ba mas'ud ila ma ba mas'ud dan ya shafi can da ya shiro zai ga manzo Allah sallama ci me wannan ita ilam anna la qadara alayka minka ala hadha al-ghulam ita kasar da cewa ikon Allah akan ka ya ikon akan wannan yaro naka me yasa ka ga abu shi di wannan hadisi na na muslim na wannan bayar Allah na mai tambaya ai Allah yake ai me mai gidanta ya maranta ne kurne mari ne mata kuma ta bar dabba kirkeci ya cinye dabba shi ne lanta mishi ya cire ta da biyar ya ba maza labar abin da aka mai girma abin kai haka sai ya kashi ba abin da zai yi ma sai ya yantar da wannan baiwa don ya samu kubuta daga layin dai dalilin mari da ya mata yankuran mari guda da ya mata mazala ya girma abin ya nemi yantar da wannan baiwa dalilin mari guda ka ji wa musulunci mari ne kurin annabi girma abin marinta da ya kurin ga musulunci ba san mari a ta fuska kan wannan yantar da ita a kenan musulunci ko maka bauta a tsari ne mu a musulunci bauta ba irin ta bature ba ce bai rika kakanninmu da sauran mutane kuma wani zai kawo maganar bauta a yanzu eh shi musulunci da ya zo bawan da musulunci ya samu a bauta kakan kakan kashe ma haka abin yake kun suna nan bayi musulunci in ana musulunci ne baiwa in je in kawo musulmi da shi bawa wannan da shi lai baiwa amma wanda ya gadi bautatan asali kan zo musulunci musulunci da ya zo bai cewa wani ba bayi bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi bayi har daga kahurai kuma mu muna da tarihin bauta ba a lura daga ina bawa zo asali annabi sallallahu alaihi magana sahabbai cewa za ku bude wata ƙasa wadda ana ambatan kunta kirat yace idan Allah ka ko wannan kunci wannan gari fanal fiha da zimatan wa rahima mana wannan garin iya da dangantaka da zumunci tsakani da su manzo Allah ya ce ku kula wannan garin iya magana Masar ce za ku bude Masar a Masar ku tuna ka kumance akwai zumunta zumunta da muke da ita da nake da ita kuma da maganar sarakuntaka wani abu ne masu magirma biyu da sarakuntaka da zumunta me zumuntar da yake jan hankalinsu asali annabi rahman salam ai iya tare da sara ai da zai tafi cikin gudun hijira da yake yawo da yake neman mado neman mazamana ai ya je wajen wani sarki wani sarki a masar ne wanda bayan an ga matan aka ce wani mata ta yi ƙarye suka yi sarki shawara matan manya ce suka amshe sara daga hannun shi wanda dai ya sa abin da ya wakana yanda Allah subhanahu wataala ya kare sara daga wannan sarki yayye daga yani ya ta hannun shesheni daga yani mai taba ta ya kibanta da ita daga yani mai taba ta hannun shesheni sai da Allah kirki ubangiji da Allah ya saka manuna ban taba ki kuma hannun shi sai komo mana jaraba sai da kai zaka tunkarta sai da su uku kuma hikima Allah ta ruwa an ce Allah ya gana Ibrahim abin da ake ciki dan kai sami kishi dan kai samu damuwa da matar shi Allah ya ga abin da ake ciki bai taba taba karshe dai ce wannan ba mutum bace ba karshe dai wannan aka ga da ya sake ta ya gama mata har da kyautar baiwa ita ce ake cewa Hajar Hajar uwai Annabi Isma'il uwa Annabi Isma'il ai daga Masar aka ba annabi ibrahim ita a zaman sadaka kyauta ce ta baiwa daga baya baya ta tsohuwa mai tsohuwa mai imani matar shi sara bata ayu ba karshe wajen shiga ta manzo abu ya sadaka da ita hajar Allah ya kaddara samun da annabi isma'il ai daga wannan annabi isma'il waye annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya hutu sallallahu annabi isma'il manzo Allah sallallahu alaihi annabi isma'il ne kenan annabi take ga kuma da zumunci kaga wannan ai baiwa ce wani sarki kafiri ba shi me yi zumunta da yake magana lokacin da ya kira bayan sulhun hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika aika kira garuruwa kaisar kisra duk ya ka musu kira zuwa ga musulunci aike da yake maƙauƙi sarkin masar bai yi mugurin raddi ba duk da bai musulunta ba amma kyakkyawan jawabi haibar zana kyauta ta alfadara da da mace mariya mariya mata uwan shi ibrahim har daga masa aka bashi ta daga masa aka bashi ta aka bashi mariya a zaman zaman baiwa kyauta ta sai masa kuma ya masa kuma wuce musulunci ya zo amma su bai masa ba ce daga naka samu tabi aka zalunci ne a gon baiwa ce amsa kuma wannan baiwa ya sa daka da ita kuma Allah ba shi da mai sunan wancan ga kai shi Ibrahim ga nan ga iya da zumunta da sarakuntaka da masa duka za abu ne na bauta annabi ko annabi amsa shi ma annabi Ibrahim amsa haka ne ya ce bauta dai take bauta tana bauta matuƙa ana bai zo bai ture ta illa an zina ke da wahala in ba wasu wurare ba sai ya ce mata tustahabul itaqa a wani lokaci aka yi son yantar da bawa a cikin duk da kowane lokaci akwai abu mai lada amma akwai su lokatayya wanda ake so a lokaci kaza ana son yantar da bawa a lokaci kaza wannan lokaci guda ne aka keɓance na maganar neman yantar da bawa ya kawo cewa an asama binta abubakar radiyallahu anha qalat amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fil kusuf annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni an tadda bayi a kisfewa da aka samu na nan salama shi mu ana kaga da mun ganin kisfiyar wata amma zan salama ce a rayuwar shi abin da aka samu tabbas yawa kana kisfiyar rana ce ya yi yantar da bawa ya yi umarni a yantar da bayi a yi sadaka a lokacin kisfiyar rana kenan a lokacin kisfiyar rana wata wata a wannan lokaci ne da kenan akwai mustahabbancin yantar da bawa sai asbabul itiq abinda yake sa sababin da yake sa yantarwa ya hasul itiq bi tabarru'il malik bihi ibtiga wajhillah ana samu na yanci da mamallakin bawa ya nemi sakin wannan bawa kurin dan neman yarda Allah kurin yayi dan neman yardar Allah yace lil ahadith as-sabiqati fi fadali saboda ne hadisi su gabata a baya na fadala ta ‘yan taddabawa mun karanta a baya dalilin hadisan mutum ya nemi ‘yan taddabawa don samun wannan fadala wa ya hasil bil mulk kuma ana samuwar ‘yan taddabawa kana mallakar wani daga samu daga mallaka ya kuma zaman ‘yantarwa ya zama wajibi faman mallaka da rahimin muharramin fa huwa hurrun dole aka yi katari cikin bauta ko rabo da ake na ganima ko sai daga baka gano duk lokacin da kan mallaki wani bawa danginka wanda misali inda mace ne mana babu arme tsakaninku ken dangi na kusa sai zan bawanka to shikenan kai zai zama dakur baka yantar da dan wanka na kusa wanda ba mana arme baka yarma shi baka baka baka batar da shi kenan zama dakur da ka mallake shi baka sani baka sai ba ka sai ka ji labari a rabo aka yi rikin hudu hannunka shi da kana mallakar shi ya zama ɗakon ya ce ya wannan magana an samar ta bin jundub annin nabi sallallahu alaihi wasallam qal man mallaka da rahimin muharramin fa huwa hurrun kaji samura bin jundub ke cewa annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya mallaki bawa dangi na zumunta wadda haramcin almaki zai tsakanin kun da misali abu almeni to wannan kai tsaye wannan ba fahurun ɗani ya matsayin ɗakon ruwa da abu dawud hakan musu ibn majah suka rubuta wa ya hasiru itiku al'abdu kullihi idza utiqa ba'du haka ana samun bawa na samun yanci gaba daya misali bawa ne na mutum biyu sai ɗaya ce to ni ne bangare na ka zama ɗa to ba bauta biyu kurin ya zama ɗa ya da su hanyar zaɓa kuma ya da ida kuna bai kuma cikin bauta wai da kana abdun bayyana ta ne ne fa'a da ƙaduma idan bawa na mutum biyu ne na mu biyu ne ya ɗaya yau na magana cewa ni ɓangare na ka zama ɗa fa'in kana musiran ni da na ce na yanta da ɓangare na in ina da hali za a tsaye da ni ku wima alayil abu za a tsaya ta wannan bawan da ya yi jika ya misali miliyan guda ka ce ka yantar da shi to biya ji ka 500 ka ba wancan abokin tare ka kwashi kashi 500 kai za a ɗora ma da ka yantar da ɓangaren ka in ba ya emilin guda ya ɗora ma kai ka ba da shi ka 500 ga wancan abokin tare ka shi ya bawa ta yi ya ce wa otiya shariku hisatu hisata sai a ba abokin tarayya sharaban shi wa otika da abu kulluhu sai ya yantar da bawa gaba da ya zama da wannan bawa hujja kan haka kenan wa ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa shirkan lahu fi 'abd fa kana lahu malun yablughu thaman al-'abd قوم العبد عليه قيمة قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لبان cewa wannan ruwa bukhari muslim sun kawo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'taqa shirkan lahu fi 'abdi wanda ya yantar da bangaren tarayya shi akan wani bawa da suke tarayya da wani sai yantar da bangaren shi to fa kana lahu malun shi wannan bawan Allah da ya tanda bangaren shi iya da dukiya qum al abd alai sai a mai kudin bawa eh mata adal daidai bawan nawa zai yi fa aada shuraka'ahu sasahum sai misali iya wani su biyu ne wani su goma wani su nawa shi dai in na su nawa ne in na su biyu din mana wani dai ta a lissafin kudin bawa sai a hudu bangaren shi su sauran abokan tare da shi sai ya ba su daidai rabansu ya ce fa'adawa wa ataka ala abu ya yantar da bawan akan haka wa illa in wa ba shi da kuɗi kuma ya ‘yantar da ɓangaren shi ga wannan bawa a taƙa minu ma'atak abin da ya ‘yanti ya ‘yantu ina misali kashi biyu ne rabin shi ya zama bawa rabi ɗaya ya ba shi dama ba kuma zama zai cikin mata ba ya ba shi dama ya je nemo sauran kuɗi ya cika ya zama ɗa wa in lam yakun lin mu'tiq malun wa in lam yakun lin mu'tiq malun faƙad ataka min al'abd ma ataq in wanda ya yantar da bawa ba shi da kuɗi nashi ne dai bakin kokarin shi yayi to za a yantar da bawa daidai kashin shi wa 'ala al'abd sa'yu fi itqi ma baqiya min yanzu ya dora ma bawan ya je ya kwadugo ya yi aiki ya nemo abin da zai zama da bi an ya'mal hatta yuhassil sayyidi qimata ma yamliku minhu ba wani na mutum biyu an mai kudi misali miliyan guda to zai a ce je aiki ya nemo jika 500 ba a neman da wancan a cakwace bishi bai zaukon kai ba wani bangare na a iya da haƙƙi ya je ya nemo hukun ba zai kasa ya zama haka ne ya je ya nemo wannan abin da aka ɗora mashi shi kenan ya maida wa abokin tarayya ɗayan ya ce kenan bi an ya amala ya je ya aiki hatta yi hasta da sayidi haye ba mai gidan shi ɓangar ɗayan ƙimata ma ya mulki minu gwargwadon abin da ya mallaka a kan shi kan wannan ya kawo ruwaya da imam bukhari ya roto haka sauran wurare ya ce ana abi huraira radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala من أعتق نسيبا أو شقيسا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه أبو ركب اللبار شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من أعتق نسيبا أو شقيسا يأتي wanda dai an tadda wani rabo na shi wani bangare na mamaluk na bawa fakhalasuwa alai an tadda wannan bawa shi aka ɗora ma fi mali a cikin duke shi in kana malin iya da dukiya wa illa idan ba shi da dukiya kuwima alai sai a ɗora mai kudin wannan bawa shi wannan bawa sai a mai kudin da ya kamata ya bada fastusu iya bihi ya asa ya je ya kwadago ya yi aiki sai ya je ya aiki na daidai abin da ke bin shi ya zama ɗa amma aikin da zai gaira mashi kukun alai ba a matsa mashi abin da bai iyawa ba shi a hankalocin da ya kawo ya zo biya ya ba a matsa mashi a ce maka ban zakon ka koma bauta a za ba shi dama je ne hankali hai biya wannan shi ne bayani na sababba hanyoyin 'yantar da ba sai a tadabir مئة تدبير يتي وهو تعليق العتق بالموت شيني راتا انتي دمتور وني كقوله لرقيقي إن مت فأنت حور بعد موتي misali ka ce min bawanka duk da na mutu ka zama da eh duk da na mutu ka zama da kuma kan bana ba bauta fa iza ma ta'utik in kana min thuluth mali la yazid idan ka ce bawanka in na mutu kai ɗani daga ka mutu za a ‘yantar da shi amma da shara'in in bai wuce ba sulusun duke ka misali kana bayu ko abin da ka mallaka shi bawan ya bai wuce ba sulusun dukiyarka a lokacin kai tsaye za a ‘yantar da shi amma kenan in wuce sulusi akwai magana don baiwa baka iya wasiyar dan wasiya ce shi kuma mutum bai iya wasiyar sama da ɗaya cikin uku na duke shi kana da jika ɗari uku tana ba dama tun daga jika daya har jika ɗari ka bada in na mata ayi kaza amma in yi wuce jika ɗari magada suna dama sai su ja birki sai da ba ko su bada su da haƙƙinsu ne bai dama ya huce kan amma an baka dama har zuwa ɗaya cikin uku kai kai wasiyarka to shi wannan ɗan ƙasa da duce ba su da siya dama hujja kan haka yace ka ruwa ta musulun haka abu dawud haka imam tirmidhi da imam nasa'i abinda da yake ruwa an imran bin husayn anna rajulan a'taqa sittata mamlukin أعتقد ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيره غيره فدعا فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزعهم ثلاثة ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا abin da yawa kana imana bin musan ke bada labarin cewa wani mutum an rajulun a a taƙa satata mamuluki na lahu inda mauti wani mutum da ya zai mutu sai ya ‘yantar iya da bayi shidda ta duka su iya ne in ya mutu mana su zama ɗiya shi gonan bawan Allah lamai kullum malin gairu bai da wata dukiya yaunan bayan shidda sai manzan Allah shi ne ce fada ahun rasu da sanarwa annabi ya kirawo bayan dukansu ku dawo fajaza'ahum a talata annabi ya raba su gida uku aka yi biyu biyu biyu ba shidda ba biyu sau uku ba shidda ba sun ma ƙara bayanan ya kai ƙura'a ƙura'a a cikin shidda a wannan kashi uku ɗaya kashi ɗaya za a tarɗo amma ƙura'a ce za a mai rabo 'yanci za a sa ɗaya a kashe uku ko ɗauko wanda ya ɗauko yanci to hukunta yi kun zama ɗiya saura sun zama bayi haka aka yi fa ta kaita na ya yantar da bayi biyu wa arabta arba'a ya bautar da bayi ya mai bauta hudu saboda annabi ce yake mai malaba na kace wa qala wa qawlu annabi yayi magana mai zai bisa da ka yantar da duka haka abin da kamar gaba da gaba da bayan maka dukiya ita annabi mai faɗa ya ba da dabin da malaka kenan yawa kenan masu gado keta yawa masu gado keta magada keta ya musu keta annabi meda ya yantar da sulusun abinda ya yantar kenan in yi mutu sulusi magana kenan shine ken ba a yarda da wasiyar mutum abinda ya wuce sulusun abinda ka mallaka ya ce wasihu bai'ul al-mudabbar wahibatu ya halitta ko da kama bawa irin wannan in na mutu kai da ne sai ta kakare ta yi tauri kana da dama ka ce kai gashi kasuwa ina mai sai ai baka mutum ba mutu ka kawai iya nan bawon shi kuma kana da dama ka ce ka ba wani kyautar shi magana kenan hujja kan haka an jabir bin abdullah qala بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه shi ma nan irin wannan ce dai ta wakana annabi labari sama labari sama annabi sallallahu alaihi wasallam sama labarin wani mutum ya yantar da wani yawo bawon shi irin bautawa ta ina mutu shi ta gulaman an duburin kenan bayan ya mutu shi gudun bawan Allah lam yakun lahu malun ghaira bashi da wata dukiya in ba waɗannan bayi ba in ba wannan bawa ɗaya ba annabi ya sai da wannan bawa bi 800 dirham da dirhami 800 dirhami 800 aka sai da shi sun wa rasala ilai bi 8 ilai annabi ya kame kudin kudin kaje kaje ya bata kudin alkitaba magana dora ma bawa bawanka ne kurin nawa ne ka kama da jikanka ita wani yanzu ka je ka kama miliyan kaza ko jika kaza ka zama da eh ka je ka yi aikin abin da ka muni an kama kaza ka zama da kurin ko je ya nemo ko wani ya dai kurin ya je ya kawo kaza ya zama da ta'arifu me ake ne da alkitaba yace ta'aliqu itaqib ta'aliqu itiqin bi siffatin ala mu'awadatin makhsusa alkitaba shine rahata yantarwa da wata siffa ta wata masanya na abu wani abu keɓantacce kaban kaza jika kaza ko kamun kaza ka zama da shine alkitaba hukumuha hukumcin maganar kitaba ya ce idha qala al-abdu li sayyidihi katibin وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على القصب yace idan bawa bawanka yace ya tambaye ka yace mai gidan shi katibi ne mai gida a ɗora min kuɗi in biya in zama da zama yanci a wannan hali yace wajaba ala sayyidi an yujiba na talabu ilai wajibi ne ga mai gidan ya amsa kai ce abiya da ba na iya wajibi ka amsa in dai ka san cewa zai iya nemowa ya biya ka ka ba shi dama ya wani magana ta zama wajibi da ƙauli ta'ala wallazin ya taƙuna da kitaba mimma malakata aimanukun fakatibuhum in alimtum fihi makhaira Allah ce waɗanda wallazin ya taƙuna kitaba wanda suke neman fansa 'yanci su biya na abu mimma malakata aimanukum daga cikin abin da dama ku ta mallaka na bayi fakatibuhum na umarni Allah ku dora ku ba su damar biyan fansa wannan shi ne hujja kenan Allah umarni ku amsa in alimtum fi makarin da kun san mutanen na kware ne na gari za su iya yi ku ba su fansa shi zai ce maka da wajibi Allah ta kai shi ne ke wajibi ne idan har ya nema ka amince wasu hanyoyi da musulunci kware ya bude kowa ta samun yanci in kai yake za a ce ma kafara ce ka biya samu ka biya yantar da bawa kafara ta kisa kafara ta zihari kafara ta shan azumi da ya ce ya ce yantar da bawa to hanyoyin da musulunci bude don a samu yancin ya isko ba musulunci ba shiga bauta ba iskowa ana yi amma ya mata tsari na mutunci ba gallazawa kuma ya dora haƙƙi da yawa na Allah kan laifi Allah ya dora ya kantar da bawa ya fara magana bawa tufa aka magana magana kuɗi magana wani azumi ya ka magana yantarwa gani ba a kisa haka ne a zihari haka ne a ramadan kare azumi da jima'i duk za ga ne rantsuwa ya an kama ganin bawa ita ka rakaba ita rakaba jikawa ka hanyoyi ne na a yan ta ba mutane yanci ko na gashi hadda wajibci idan ya nemi yanci ka bashi wa an musa bin anas anna sirin sa'al anas anas al-kitaba wannan sirin iya cikin wanda Allah ba albarka iya zuriya bawan asali ba ba wannan Anas bin Malik Allah ba shi iya Muhammad suka ba idan Muhammad bin Sirin Hafsa bin hadda ma a cikin iyayen shi suka ba duniya ilimi hayya wana ban labarin su asali bawa ne shi sirin ya tabi Anas bin Malik ya dora mai fansa wa kana kathiran mal kasa akwai bawa da ake bashi yanci ji ta aiki in ka samu aikin kama kaza ka masarar naka ne to kenan ya samu dukiya iya da kuɗi sai ya nemi a ɗoran fansa ya biya fa'a ba shi ana sai kiya fantalaka ila umar radiyal anhu sai ana sai shi sirrin ya je wajen ya ga umar bin khattab ya ga mu umar ga abinda na nema ga anas yaki faqala umar ce katibu ka bashi mun fansa ka bashi dama je biya fa'a ba ana sai kiya sau bai sa rabuwa da shi sai na gari shi kuma umar fadarar ba bidura umar ya ɗora ma ana su bulala a hana a yi umar bawala a ɗora mai duru na kuro ya hana ce magana daga cikin iya ya ɗora mai duru na iya ɗora mai iya buga mai ya ta fakatibun na alamtun fi makhairan ya Allah ya ce ku ba sa fansa ta ne mana ya iya kan wani umar ya bige shi umar kenan kayan magana kenan dole ne wa mata yi utak to bawa da aka ɗora mafansa a yoshe ne a yoshe zai samu yancin iya zai haɗu biya ya biya ba wa mata addal mukatibu ma alai da sayyidihi au abara au minu utak duk lokacin da ya biya abin da shi mukatib ya biya abin da migirar shi ɗora mishi ko ya bar mishi sauran kudin a lokacin ya zama ɗa ya lokacin biya shi ne abin da ke kai shi zama ɗa wa huwa abdun hatta yu'addi kulla ma alai iya matsayin bawa yanzu a duk abu na bawa za a yi mishi zai iya yi aikin aikin bauta matuƙa akwai sauran bashi a kan shi eh sai ya biya duka ya zama yanci ya samu yanci ba da bi da rabi an amr bin shu'aib an abi an jaddi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم كاجي حجه رواد ابو دود يكاو annan manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mukatib bawan da aka dora ma fansa abdun iya nan matsayin bawa ma baqiya alai min kitabatihi dirham in sauran dirhami ɗaya saura bai biya ba iya nan bawa ke da abin da ka bawa za sa shi ko dirhami ɗaya saura iya nan bawa har sai ya biya bai'ul mukatib to nan shi wanda aka ɗora man fansar iya bi idan an ce iya nan bawa ko mutum biya ba ko to yanzu ya ta kama kuma ta kakare wa mai gida yana iya sai da shi ya ce wasihu bai'ul mukatabi idaradiya kaji ya halitta ka sai da bawa wanda ka ɗora man fansa mana a sai da shi in ya yarda a sai da shi in ya amince kadarin fansa to yanzu ya ga iyawa wajen zai samu matsala wajen neman kudin iyawa ya je shawara da wani mutumin kirki yanzu zai sayi shi ya koma hannun shi gwani zama ƙarƙashin wani da zama ƙarƙashin wani an ba shi dama ya zama ya je ga wancan sayi shi irin zama ga abin da wakan da aikace ana amarta binta abdurrahman anna barirata ja'at tasta'inu a aisha ta umar mu'minin radiyallahu anha فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب عليهم ثمنك صبة صبة واحدة وأوتكك فعلت كنا بريرة أن أرى ما تبيا فانسا تزمد إياها تبيا تزمد إياها لتسكو عائشة تبع عائشة شاورة بريرة جاء تازو تستعين عائشة تازو تنعني من آقجي وجن عائشة وجن biyan a taimaka mata ta zama ɗiya ita aisha sai ta ce in a haɓa haluki iyalanki in sun yarda su maimakon baki wani ɗan jika ɗan dirami ka za ka yi ka taimaka ki biya a hankali ga abin da nake so iyalanki in sun yarda an a su balin samanaki sabbata muhaida ai yasa na taɗa wa biyan jika misali a wata ya biya kaza ha biya ko tsawon shekara kaza in sun yarda aisha ta ce na yarda zan zuba musu kuɗin ki zama guda in saye ki ba hasa wannan fansaki a ni in saye ki a wajensu zuba kudin kun zubo guda amma hotuki kuma in yantar da ke lokaci guda gaba ɗaya kenan yan kuma ta yan kuɗi me a nan fa'idar abin idan aisha ta taimaka ma barira da kuɗi ta je in ma duka ta ba ta taimaka ta je ta biya masu gidanta me yake wakana bambancin har yau wani cin barira iya wajen wani masu gidanta shi ne matsalai to abinda ya alkhairi ga barira wannan shi ne ta medo ta aisha ta karkashinta ta zama ita ce maulakinta ta hudu daga hannun wancan masu gidan shi ne magana kenan ta ce in sun yarda in zuba kudin gaba zuba zuba guda ki zama diya sai barira fa zakarat bariratu zalika da ahliya barira sai ta gaya ma masu gidanta ganiya da aisha take yi maimakon ta taimaka in biya ku a ku sai da mata ni ita ta yantar da ni faƙalula sun gano da abin suka ce a illa an ya kuna wala'ulana kenan abin suke eh in tare da wani cinki har yanzu iya na muke wani cinki in tare da e za mu sai da mata amma walicinta walicinki a harmuna waliyanki walakin iya walacinki walicinki a kanmu in kin yarda an sun yarda ashan ta da mun aka mamaci qal qala malik qala yahya فزعمت عمرة أن عائشة زكى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وعتقيها فإنه فإنما الولاء لمن أعتق أنا عائشة تبقى ما تبقى أنا مشاورة كده قا أبن ده ما سجد إذا ما بيا سكتي سنبات داما فنسا ta nemi agaji a wajena na ce hedi ni in sai ta gaba ɗaya in biya kuma ni in ta daga baya amma suka ce ba su yarda ba hedi in saye ta kuma in in ta ɗaya ta walitin barira na su ne shi ko abu ne sananne annabi sallallahu ya kawo doka a musulunci a alura da muna taka walici na na bawa na wanda ya yantar da shi ne haka doka ta ta musulunci to su ya suke so a warware wannan doka sai manzo Allah ta kyale su yanzu dai ishtaje ki saye ta eh ki saye ta kuma ki yantar da ita ai daman fadama fadama wala liman ataka adam walici na wanda yantar ne haka doka take kyale su shikenan Aisha ta masa dabara ta saya su suna da kama ne ko tana doka tana da musulunci musu warware ta ta kyale ta saye barira ta biya suna tsammanin sun malakewa alwala manzala ya zo masallaci hudu ba ta musamman ya ce mutane suna son neman canza doka daga cikin doka ta Allah duk sharaɗin da aka yi akan ciniki in saba ma shari'a ta Allah ko ɗari ne ba ɗaya ba a banzaki ya ce inda wala da mata wani ce na da ita ne ba mai canza shi kurin aisha ta ta sai bariya kurin an kare in ta ta kurin bariya kurin ta zama wani cin tsiya an aisha ba ni wani ba nan ke yadda da doka zama kanta ke ta riga an kawo doka haka ake duk wanda yantar da bawa shi ne wani shi ke wani wani bai zama tsakar rana ya zo sauya magana kenan sai wannan shi ne kenan maganar kenan ana an yi yarda ana iya sai da shi ga wani iyaye ga wancan gidan ya hau wannan ya amince maimakon wadda bai biya a saye ne wani ya saye shi wanda ya wannan kiran kuma ta isha aisha ta yantar da barira kuma barira ta zama to aka ce a cikin gida ilgata a nan take duk da an taga ta amma shi zan gani ba ba lotun ta sami yanci ne ai aisha ta sai tana tattara da miji mugis wanda Allah sami santa soyayya wanda suka ce yanzu wai ka san haukan bahaushe yanzu wai gana soyayya ya ce an mai magani ba da magani akwai ɗabi'a mutum su ne kurin yanzu bature da yake mutu sai kashe kanta wani mun je mutu soyayya bature magani akwai ɗabi'a ɗan adam kun su ce kun ka tasa wani kuran ba wani magani ko ɗaya kudin san kashe ka zanci kuran to kashe na mukusa bariya kudin san ta yake ita ba da duk da duk suna bayi suka arme to yanzu bariya ta sami yanci mukusa kuma ta kun ta ce ka sai mata zama da bawa kuran tun ta sami yanci dama idan mace ta sami yanci tana zabi ta ce a ta gaskiya mata zama da bawa na sami yanci zai da bawa la a ce la kurin bai shi kuma gisa ce la kun kun shi bai san kowa ya ta in take wuce yake bi sai tare hanyar barira dan Allah ki kuma barira iya kuka kuka iya kuka ha kuka ki hawaye abbas zuci ya rasulullah gaskiya ya kamata ka saba ki ita dudula abbas ce ban taba gaba a duniya soyayya da wani ki san irin san bugis ga barira kuma ba ta gaba kiyayya a duniya da kiyayya barira ga bugis haka yace bai gaba soyayya da wani ki san wani ci inda bari inda bugis san barira kuma gaba kiyayya wani da wani irin kiyayya barira ga bugis ko ba san shi ta kiya manzo Allah kira barira sallallahu alaihi wasallam ce barira Allah ki hakuri tace ya ya rasulullah atasamuruni ya manzo Allah kana ba umarni ne in koma ko ku ita shawara ta sai la manzo in da ne ce dole dole da ana bace umarni ne dole da ban ta iya inda ce ku koma zai ta koma kabarin ba magana jayya sai rasulullah umarni kake ba da ko shawara ce ya ce a shawara ce Allah bar sai shi haka ne ko ba magana kun ta zo ne kun ba ga zan wannan ba sai ba ta kai ba annabi ya shaida aljanna aljanna ne tabbas muna iman aljanna ne amma mata ta ce kun mutan shi kun sai kun sai kun kun sabata kun sai ba na ta ta bai brigade ko bai brigade ko kun ce da cikin maza ce kun ta kalle shi kun gani za ta wace kun da bata san shi kun ta kuna aljanna ne ta ce kun san shi rasul gusa kun da maka zana to mun duk mun san halaka ta zai da zan kin mai dama kudin shi na zai ta ce kware kuwa ta tuta mai dama shi ta ba shi kenan asalin da aka yi da aka buli ba ta san shi kurin kai ba wannan imani ba a so so ne kurin kuma imanin ka ce ba san ka ka ta na ahlus sunna ba ta imani a ba ta komi kuma ta gane kullum iman da gomi kaka ce bata imani ta take ka ce bata imani dan take ustazu a ce bata imani bata aqida a so so ji kullum kullum bata sanka kullum ka dangana kullum yace alwala me magana alwala ake yace walwala bil fatah wal mad haqq mirat al mu'tak min al mu'tak me alwala shine wani haƙƙi na gadon mai yantar da bawa ya gadi wannan gadon mana ya gadi wanda yantar shi misali yanzu ka yantar da bawa bai da bai da umma masa gadon shi ya san wasu daga daga kasu ba san nan yanzu ma kenan irin wannan bawa shine a wannan alwala ya kawai da irin wannan bawan sai ya mutu bai da da bai dangi masa gadon shi to anan shi wannan bawan sai a mai da gadon shi da abin da ya mallaka ga wanda ya yantar da shi magana kenan ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب كما تقدم kuma shi ne wannan walakin bai gadon wanda ya yantar sai inda aka rasa dangin wanda ya mutu shi bawa bane bata kuma wala yujuzu bai'ul wala'i wala hibatu kuma wannan alwala misali babanmu ne ko ni na yantar da bawa ni da wulucin shi amma ban dama in ce na baraka wani wulucin nawa na baraka ta gasuwa ne ba a yi haka kuma ka ce na sai da ma wani walici na wajen wani dole ba ba a kyautar shi kurin kai ne in kai mata diyanka ba a iya tashi daga walicin wani wani kuma wani da ke nan ni ne ni ne wani wani abin wani shi in yi mutum na sai da maka ko na baka kyauta a hidin in diyanka ne eh ba a ba da kyautar shi ba a ba ba a sai da shi li hadisi bin umar نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته annan salasalam ya hana sai da walici ko ba da kyautar ga wani wannan shine karshen karatu sai bayanin malami wanda ya littahi alhatima karshen littahi ya ce na sa'adu la'amusanaha muna roƙon allah kyakkyawar cikawa ƙala abdulazim bin badawi alhalafi shi wanda ya littahi yace hada akhir ma aradtu jam'ahu wa tartibahu fi hada alkitab wajiz shi na shi a tattarwa ce ba na da duk abin da ya tado ne ga wannan hadisi ga wannan magana ko yayin da ta ko yace wannan shine karshen abin da na so in tattaro in tsara a wannan littafi takaitacce fa in akun hufiktu fihi dal haqq in har na samu dacewa da gaskiya wasawa da yin daidai fadhalika ma aradtu dama haka nake nihin dacewa da gaskiya ko daidai wa in kanat al-ukhra in kuma akwai kuskure fa as'alu Allah an yaghfira li wa ya'fu anni ina roƙon Allah ya mun rangom ya gafarta mana ya mun rangomin kuskure da nayi ba da ban gan bane wa qad ja'altu li itaka akhirahu sai kuka ga nasa baban yantarwa a ƙarshen littafi na tafa'ulan ina mai neman kamata ina neman fata bi an ya kuna sababin itiki min nar ina fatar littafin wannan ya zamanto sababin yantar da ni daga wuta wa dukhuli fi rahmatil aziz al ghaffar ina fatar ya zamanto mun damar shiga rahamar Allah mai mabwayi mai gafara amin Allah amsa addu'a shi wa as'aluhu subhanahu ina roƙon Allah mai tsarki da buwaya أن يدع لهذا الكتاب على قبول في السماء العربي إن روقان الله يسني وأن لتا يسمكر وسمد قصر وأن يكتب لي به عجرا ألا ربطا من لادا وأن عيك ويخط عني به وزرا ألا كنكر من كرا كرينا ويجعله لي عنده ذخرا ألا إسام وأن لادا وأن عيك أو جيش يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man atallaha bi qalbin salim a ranar da dukiya da iya ba sa amfanin komi sai wanda ya je ma Allah da zuciya lahiyayya ba shirka wa akhir da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin karshen addu'a mu guda ta tabbata ga Allah ubangijin halittu Allah ba mu Allah ba shi ladan da ya nema mu ma Allah ba mu namu gaba daya wani shine karshen littafi alwajiz tsawon shekara hudu na ga da wata kusan shida da muhara shi na ga 28 ga watan daya hudu ga watan muharram hijira 36 wanda ya dace da 28 ga watan oktobar 2014 to Allah kadara muka karshen shi insha Allah yanzu sai littafi mai bi mishi a bulugul maram insha Allah kuma muka bayani littafi ne wanda mai muhimmancin gaske daga shi bai da alaka da mazhaba kaza kuma dukkan wanda da toyi na sunna ko ina yakan shiga idan yayi babu kan mas'ala kaza zai shiga ko ina ya dauko abu duk na hadisai ba ruwan shi da mazhaba kaza a duk duk na hadisai zai dauko ya kawo ya yawan madogara kan kaza kuma babba ake zami a cikin insha Allah mu yi kokarin lalle ya kama mu yi kokarin tacewa abin da ya inganta mu kawo hujjar shi insha Allah sannan aiki bibiyu da sanin abin da yake ciki kuma da sanin matsayin hadisan insha Allah Allah kai muke nan yau karshe rana ta yau ba ma yi za mu huta rana ta yau ba ma karatu rana ta yau sati na sama shin za mu hara bulugu muram insha Allah kenan bulugu muram kai za mu ce sati biyu za a fara shi rana ta yau za a huta sati na biyu za mu fara shi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته